بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul a'raf karatunmu na baya mun kwana ƙarshen aya ta 87 cikin kissar annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam mun ji abin da annabi shu'aib alaihi salatu wassalam ya kirayi mutanensa zuwa gare shi bayan kafirce ma'alla da tarayya ma'alla da mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam suke yi to sun shahara da mummunar ɗabi'ar tauye skeli da mudu duk wadda za a yi wata hulɗa da shi sai an cuce shi duk yadda za a yi hulɗa da wani sai an cuce shi annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam ya kira su zuwa ga Allah mun ji irin dogayen jawabai da annabi shu'aib alaihi salatu wassalam ya musu wadda daga ciki ya tunasar da su cewa inni arakum bi khair yace na lura na ga lalle Allah ya muku goma ta arziki bai kamata ku yi butulci ma Allah bisa wannan abin da ya baku ku koma kuma kuna zalintan bayin Allah gabarin rashin godiya akan ni'imar da ya muku a cikin wa'azin ya ce musu baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin abinda Allah ya wanzar muku na halal ɗinku abinda Allah ya baku na halal ɗinku shine mafi alkhairi gare ku inda kun sani to bayan annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam ya gama jawabi to yanzu kuma za mu ji martanin mala'u na annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam saboda haka wannan yadda muke maimaita kullum ba bakon abu bane a harkar da'awa da kiran mutane zuwa ga Allah mai da martaninsu shi ke haskawa wadda ke sauraro ko yake bibiyan abin da ya faru ya fahimci inda aka dosa mun ji yadda ta kaya da mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da suka tashi martani qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin suka ce ma annabi nuhu mun fahimci kai fa batacce ne baka da kangalo قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا daga cikin martanin da mutanen annabi nuhu suka mishi suka ce mun lura fa kai mutum ne kamar mu wa ma nara kattaba'aka illa alladhina hum aradiluna كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين suka ce ma annabi nuhu alaihi salatu wassalam ma naraka illa basharan mislana kai fa mutum ne kamar mu da me kafi mu wa ma nara kattaba'aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'ayi kuma mun lura duk waɗanda suke bin ka suka yi imani da kai kaskantattun cikin mu ne illa allazina hum araziluna kaskantattun mu waɗanda ba su da galifu a cikin mu su ne ba suke bin ka badiyar ra'ayi gidadawa wa ma nara lakum alaina min fadlin ba ku da wata falala a kanmu suka ce kai duk abin da ka zo da shi ƙarya kake ba kun ji irin martanin ba a suratun shu'ara suka ce mishi a nu'minu laka wata ba'akal arzalu أنؤمن لك واتبعك الأرذلون suka ce mu ba da gaskiya da kai nuhu mu bi ka wata ba'akal arzalu wa'annan kaskantattun suna bin ka to amma dai kai yanzu mai sauraro ai martanin sun ya fito maka da abubuwa fili haka annabi hudu alaihi salatu wassalam qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi suka ce inna lanaraka fi safahatin suka ce mun lura kana da wauta kana da wauta malam muhammad wani ne yazo mu- yazo mun raddi wai ni mahaukaci ne to yanzu ni mahaukaci akwai bukatun zon kare kaina yanzu dai a ce ni mahaukaci ne kuma ina bukatun in zo in ce ni ma mahaukaci ne ma sabi muna tare da kai kuma wani ya zo ya ce zai gaya maka ni mahaukaci ne Eh? ar magashi a zaune shekaran mu 21 yana jamun baki to in ni mahaukaci ne aya bakin sa ai za a ci to haka ne kuma mu ci gaba da godiya ma Allah akan ni'ima ta shari'a akan ni'ima ta shari'a irin waɗannan balangwajen wani a kansu tunaninsa da hankalinsa duka ya tafi ka yi godiya ma Allah da Allah ya buɗe ma ƙirjinka wajen fahimtar addini ka yi godiya ma Allah akan haka ka yi godiya ma Allah akan haka ka yi godiya ma Allah akan ni'imar da Allah ya maka na fahimtar addini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ke nufinsa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini wani da tunanin da hankalin da komai duk basirarsa ya kare a harkan caca ne to kai godiya ma Allah to haka dukkan waɗannan watan kamar sunna ce ta maɓarnata wajen faɗa da gaskiya wajen faɗa da gaskiya a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma arsalna fi ƙaryatin min nadhirin وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون Allah ya ce wa ma'ar sallafi ƙaryatin Allah ya ce ba mu taɓa aikawa cikin wata alƙarya ba wa ma'ar sallafi ƙaryatin min nazirin ba mu taɓa tura wani manzo wani mai gargaɗi cikin wata alƙarya ba illa ƙala muturafuha face manyan mutanen alƙaryan muturafuha mala'u kenan inna bima ursiltum bihi kafirun duk abin da aka aiko ku da shi mun kafirci Allah ce duk annabin da muka aika duk mai gargadin da muka aika Allah ce sai an samu waɗannan mutanen sun yi fada da abin da ya zo da shi ina jin suratu zukhruf ne ce wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا على آثارهم مقتلون Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir Allah ya ce kamar haka ba mu taba tura wani mai gargadi cikin wata alƙarya ba illa qala muturafuha kaga sun sake fitowa to haka ne wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha في كل قرية القرآن كده.
أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون eh wani dan mai tatsi ne eh wai yana raddin hadisai to wai shi yana so ya fito da waɗansu abubuwa a hadisai wai wadda hankali ba zai kama ba shi ya ɗauka hankalin kowa irin nashi ne eh wai zai fito da waɗansu abubuwa a hadisai wai yadda kana jin su a hankalci a'a ai maganan addini ba maganan hankali bane kawai akwai maganan imani akwai maganin imani mu yanzu abinda alkur'anin kawai ya zo da shi zallan alkur'ani abinda ya zo da shi ka duba kissar annabi adam alaihi salatu wassalam da abubuwan da suka faru a kissar annabi adam shi allah ya halicce shi ba uwa ba uba kuma muka yadda kuma ba mu taɓa ganin wani haka ba annabi nuhu alaihi salatu wassalam shekara ɗari tara da hamsin ya yi yana wa'azi kafin a rantsar da shi manzo shekaransa arba'in a duniya bayan an yi ruwan ɗufana ya ƙara shekaru ba mu taɓa ganin haka ba mun yadda ko ba mu yadda ba jirgin ruwan annabi nuhu wakalar kabubiya bismillahi majari'a wa mursaha in za a tuka ta sai a ce bismillahi in za a tsaya sai a ce bismillahi in za a yi ribas a ce bismillahi kuma duk mun yadda annabi musa alaihi salatu wassalam mahaifiyarsa allah ce a niƙi fihi fi tabuti faƙazi fihi fil yammi faliyulkihi liyammu bis sahili ya akutu aduwun li wa aduwun la a akwati aka sa shi yana jariri akwatin ya tafi da shi duka mun yadda da ya zo zai tsira Allah zai tseratar da shi daga fir'auna sandarsa Allah ya ce ya bugi teku ba kogi ba teku da sanda tekun ya buɗe kuma mun yarda fakana kullu firkin ka tsaudil azim kuma kowane ɓarin tekun ya tsaya kamar dutse kuma mun yarda ka ɗauka mu akwai abin da kwallon mu ba zai kama ba ai sai dai ka binciko abin da kwakwalwarka ba za ta kama ba amma ba abin da mu kwakwalwar mu ba za ta kama ba annabi isa alaihi salatu wassalam mamarsa ta samu cikinsa ba namiji ba baba kuma mun yarda amma ba mu taba gani a idonmu wata wadda ta aihu ba baba ba kuma mun yarda yana jaririn a cikin a tsumman goyo man sagir a tsumman goyo sabon aihuwa yace inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bi salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam akun jabbaran shaqiya wa salamu alayya yawma amutu wa yawma wa yaw- yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya kuma duka mun yadda kuma ba mu taba ganin wani jariri yayi magana ba kuma da aka zo a takin ɗinsa Allah ya ɗaga shi mu kuma mu taɓa ganin an ɗaga wani ba kuma duka mun yadda kuma ka ce akwai wani hadisi da aka zo mana da shi da ba za mu yadda ba a sai- sai dai in bai tabbata ba mu ba wani karatun da yake da nauyin da ba za mu iya ɗauka ba wallahi in bai tabbata ba kawai bai tabbata ba amma in ya tabbata wallahi za mu tafi da shi jama'a mun fahimta amma kai in kwakwalwarka tana har hada wa'annan abubuwan to kai take har hadawa eh eh Allah ya sa mu dace to za mu tashi a farkon aya ta 88 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين sai na tuno kisar annabi suleiman a kisar annabi suleiman alhuda-huda yana magana tururuwa tana magana kuma har tana jagorantar tururuwa 'yan uwanta kuma an ɗauko gadon bilkis a kyaftawan ido kuma duk mun yadda man sakin duk mun yadda ai mu ba abin da zai zo ba mu yadda ba wallahi sai dai in bai tabbata ba sai dai in bai tabbata ba Allah ya tabbatar da mu a kan daidai. Allah ya ce, ƙalal mala'ul lazina stakbaru min ƙaumihi, Allah ya ce sai mala'u manyan mutane na annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam sai suka ce, allazina stakbaru wadda suka yi girman kai wajen karɓan gaskiya. Lanukuri jannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min ƙaryatina. suka ce wallahi da mu fidda kai a cikin alƙaryarmu da kai da waɗanda suka ba da gaskiya tare da kai ya shu'aibu aula ta'udunna fi millatina ko kuma ka dawo kan addininmu hanyarmu aqidarmu kun ji sharadin da suka bashi Allah yace qala al mala'u allazina istakbaru sai manyan mutane mala'u waɗanda suka yi girman kai min qaumihi daga cikin mutanen annabi shu'aibu suka ce lanukuri jannaka ya shu'aibu suka ce wallahi da mu fidda kai ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka da wadda suka yi imani tare da kai min qaryatina daga alƙaryar mu aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ka dawo kan hanyar mu kan aqidar mu kan addinin mu kala sai yace awalau kunna karihin annabi shu'aibu yace ko ba mu so haka da ai kun ji martanin sa a walau kunna karihin wannan barazanan babu wani annabi ko manzo daga cikin manzannin Allah da yayi da'awa wanda bai gamu da wannan kalubale na kora din ba eh Allah ya bada labari a suratu Ibrahim wa qala alladhina kafaru ko qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين قال الذين كفروا لرسلهم Allah ya ce sai waɗanda suka kafirce suka ce wa manzanninsu lanukuri jannakum min ardina wallahi da mu fidda ku daga cikin ƙasarmu aula ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo kan hanyar mu kaga yayi daidai da abin da ga mutanen annabi shu'aibu to duk wani manzo idan yazo yana daga cikin mataki na karshe karshe da ake dauka a kansa domin daga wannan matakin kuma to sai ayi kokarin taba shi haka gaskiya take shi yasa duk lokacin da ka ji gaskiya kayi makanka tarbiyya na karban gaskiya ka yi makanka tarbiyya na karɓin gaskiya idan baka da wannan tarbiyyar wataran sai ka ga gaskiyar ne ga ka kana faɗa da ita sai ka ga gaskiyar ne ga ka kana faɗa da ita Allah ya sa mu dace Allah ya ce ƙala a walau kunna karihin ko ba mu so ko ran mu bayi so dole mu zaɓi ɗayan biyu ko dai mu bar gari ko kuma mu dawo kan addininku fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikan azzalimin ubangiji yayi musu wahayi yace zan halakar da azzalumai su kuma daga cikin martanin su suka ce wala nasbiranna ala ma azaitumuna duk cutar da mu da kuka da mu yi hakuri amma dai aje zuwa to wannan halakarwa da kaga an yi ta yi an yi ta yi to abinda Allah ya alkawarta ne lanuhulikan na zalimin Allah ce zan halakar da azzalumi wato Allah shi akan kafirci baya sassauci shi yasa duk inda zaka ji mala'ul ladina kafaru wadda suka kafirci wadda suka kafirci wadda suka kafirci akan kafirci akan shirka Allah baya sassauci domin dungurungum abun na alaka da hakkinsa ne na allantaka to shi kuma Allah ko hakkin ɗanka ka taɓa ba zai bari ba balle hakkinsa ko hakkin makwabcinka ka taɓa ba zai bari ba balle kuma hakkinsa kala sai ya ce a walaukun na karihin ko da ba mu so haka da a yi قد افترينا على الله كذبا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قد افترينا على الله كذبا يتي حقيقة من كري كري mun jingina ma Allah ma'ana in har muka koma kan hanyar ku ta kafirci annabi shabu ya ce mun ci amanar Allah in udna fi millatikum in dai mun koma kan hanyarku sai ce ba'ada idna jana Allah mina bayan Allah ya kubutar da mu daga ciki ya tseratar da mu kuma mu sake gangancin komawa yace wallahi mun yi kire ma Allah bayan mun san tauhidi mun san hakkokin Allah mu koma mu yi tarayya ma Allah wallahi mun ci amanar Allah shiriyar da ya aiko ai ba ta yi amfani ba kadifta raina alallahi kadiban hakika mun kirkirkire domin da kafirci da shirka duk kirkira ne ga Allah subhanahu wataala in uduna fi millatikum in muka dawo kan hanyar ku ba'da idna jana Allahu minha bayan Allah ya tsiratar da mu yace wallahi ba zai yi a bauta ma wani Allah ba zai yi a suratu ibrahim duka manzannin suka ce wa malana allah na tawakkala alallahi wa kad hadana subulana
وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما لنا الله نتوكل على الله سكتي ميكي غريمو مي دليل دزيسا ba za mu dogara ga Allah ba wa kada hadana subulana bayan Allah ya shirya da mu hanyoyin duk inda za mu bulle Allah ya nuna mana wala nasbiran da alama azaitumuna yace a ci gaba da yi za mu yi hakuri da cutar da mu da za ku yi wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun Allah yace duk mai dogaro duk waɗanda za su dogara ga Allah Allah yace Allah shine abin dogaro su dogara da shi annabi shu'aib ya ce kadifta raina alallahi kadiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha mun ci amanar Allah in muka koma kan hanyar ku bayan Allah ya tsiratar da mu daga hanyar haka ne Alhaji Aliyu yanzu kan fati ai an wuce shi duk wannan shiriritan Allah ya nuna maka sunna ka fahimci sunna kuma ka koma waccar jahiliyar ai an ci baya kuma wadda ka yi a bayan wace riba ka ce a ciki babu babu Allah ya nuna maka tauhidi ya nuna maka shi ne Allah ba wani Allah sai shi duk zara idon mutum ba Allah ba ne shi ka kuma fahimci haka ka kuma fahimci haka an nuna maka sunna duk zare idan mutum babu annabi bayan annabi Muhammad alaihi salatu wasalam ba wadda ya isa yi ma guzirin shiriya bayan ta manzan Allah ka gane to don me za ka je ka yi dakon wani abin da ba zai amfani ka ba tun da ka gane iya mai amfani haka ne bayan shiriya ka koma cikin bata sai godiya ma Allah wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna yace ba zai taba yiwa gare mu mu koma cikin wannan hanyar kumba in ba Allah ne ya ga dama ba Allah kuma ya riga ya shiryar da mu kan hanya madaidaici domin aiwa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah ba wata rai da za ta yi imani sai Allah ya ga dama innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha yace to hanyar ku har abada ba za mu koma kanta ba in ba Allah ne ya ga damun haka ba yace kuma Allah ya tabbatar da mu akan shari'arsa wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma ubangijinmu ya yalwaci komai da iliminsa wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma Allah ya san komai ciki da bansa iliminsa ya je kan komai ya san komai akwai wanda yake da irin wannan ilimin bayan shi shi yasa zaka yi tahqiqi na tauhidinka ne ɗaya daga cikin ginshikai da zaka karfafi ka tabbatar ka tsabtace ka tsarkake tauhidinka shine neman ilimi yana da wahala cikin jahilci ka samu take ku tauhid eh yana da wahala ka san Allah ta hanyar sunayensa a ce maka shine al-muhaimin ka san Allah ta hanyar sifofinsa ka san Allah ta hanyar ayyukansa ka san Allah ta hanyar hukunce-hukuncensa ta hanyar ilimi za ka san Allah shi yasa waɗanda suka jingina ma Allah ɗa da Allah ya zo korewa a suratul kafi sai ce ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim
كبرت كلمة تخرج في أفواههم كبرت كلمة تخرج كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الله يتي جاهل تي نيمس كاتوتو da su da iyayensu to an ku sai ce fa'alam annahu la ilaha illallah saboda ka wajen tsayuwar tauhidi dole sai da ilimi a ciki ka tashi ka nemi ilimin tauhidi ka tashi ka nemi ilimin addini duk wannan hauragiya da sauransu wala in baka da ilimi ne wani abu zai goya maka ubangijinka laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir daga inda aka ja hakkin Allah aka ba mu wani zaka gane domin shi wannan din bai isa ya dauki wannan hakkin ba ta mishi yawa ya kasa ya kasa banda Allah ba dukkan halittu sama da ƙasa da ruwa da wadda suke ƙasan ƙasa ba ba wadda suke bayan ƙasa ba ba nahiyarku ba ba Najeriya ba ba Bauchi ba ko anguwarku akwai wadda ya isa ya kula da su ciki dabansu ya san wannan yana jin yunwa wannan kishi yake ji wannan cikinsa na ciwo wannan kaza wannan na bukatun kaza akwai dai sai kula da su banda Allah sai Allah Allallahi tawakkalna annabi shabi ce musu ga Allah muka dogara Allallahi tawakkalna Allah ya ce ga Allah muka dogara ga Allah muka dogara iya abin dogaran ke iya abin dogaran ke Allah ya ce fa'iza azamta fatawakkal alallah wa tawakkal alhayyin labi la ya mutu Allah ya ce ka dogara ga rayayyen nan da baya mutuwa ai lissafi ya fito ka dogara ga rayayyen nan da baya mutuwa ka ɗauko kowa ka sa agunka ga zai zauna bare zauna ba duk lokacin da ka ji baba usmanu mutum na cewa wallahi wani in gwamnati ba ta ɗauki mataki a kansa ba ba a yi kaza kaza ba to shi wannan ɗin ya gagare shi ne ya gagare shi ne inda yana da wata addu'a da zai tofe shi ai bai da jira gwamnati ba haka ne wallahi ya gagare shi ne kana nema gwamnati ta ɗauki mataki a kansa ai dalili ne akan kai ya gagare ka ne to haka ne Allah ya samu dace rabba naftaha bainana wa baina qaumina bil haqqi annabi shu'aib yace ya Allah kai hukunci tsakaninmu da mutanenmu da gaskiya wa anta khairul fatihin Allah kai ne mafi alkhairin masu hukunci to Allah ya hukunci ko bai ba yayi yanzu tarihi muke karantawa lokacin da waɗannan abubuwan suke faruwa ga annabi shu'aib alaihi salatu wassalam yana magana ga su suna mai da martani wallahi abinda zai baka mamaki sai da ya gaya musu ina jin suratu hud ne ko suratu yunus wa ya kauni ya ce la ya jiri mannakun shiƙaƙi wa ya kauni la ya jiri mannakun shiƙaƙi an yusibakun mislama asaba kauma nuhin au kauma hudin au kauma salih وما قوم لوط منكم ببعيد ga annabi shu'aibu a tsaye a gaban mutanensa wa ya kauni yace ya ku mutane na la yajri mannakum shikaki yace kar fa ya dauke ku kar ya rufe muku ido saba mun da kuke yi kar haushi na da tsanana da kuka yi yasa duk abin da nazo na gaya muku ku saba an yusibakum mislu ma asaba qauma nuhin ƙaumi nuhin har fa abin da ya samu mutanen annabi nuhu ya zo ya same ku ya ce karfa in na faɗi magana ku dinga bijirewa saboda ba ku sona saboda kun tsane ni har ku bari irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya same ku au qauma hudin ko abin da ya samu mutanen annabi hudu ya same ku au qaum ko au kauma sale ko abin da ya samu mutanen annabi salihu samudawa ya same ku ya ce wa ma kaumu lutin minkum bi ba'idi ya ce mutanen annabi lutu ba su da nisa da ku daga sufa sai ku to kaga gashi yana gaya musu to mu kuma ga qur'ani yanzu yana gaya mana shi ma annabi shuaibu ya wuce shi ma ga ƙur'ani yanzu yana gaya mana annabi shaibu ya wuce to haka ne shi yasa mafi alkairin rayuwa rayuwa mafi alkairin rayuwa wadda yake lissafin dama da Allah ya bashi wadda yake lissafin dama da Allah ya bashi jiya muna majalisi waɗansu bayin Allah suka zo kan maganar rabon gadonsu mai e za a je a raba gado mai dukiya ya tafi idan ka kalli wannan wajen ka gada yadda yake kewaye wajen yake zagaye wajen yanzu duk ya tafi ya bar su iya abinda suka sallame shi da shi likafani a dukiyar duka iya abinda suka mai sallama na ban kwana likafani motocin duka an bar musu gidajen duka an bar musu filayen duka an bar musu kamfanonin an bar musu sallamarsa a dukiyarsa likafani Allah ya ji kansa da rahama to haka rayuwar duniya take to in lissafin baka yin sa daidai sai ka je ka shiga wata hanyar da close ne ba ta bullewa eh ka shiga kuma ba ba, ba inda za ba inda zaka bulle yawa to yana daga cikin amfanin karantarwa amfanin wa'azi Allah ya samu dace to sai Allah ya ce وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الله غني.
الذين كذبوا شعيبا كأن لم شيكنا.
يغنوا فيها يا وجهي. إيه.
الذين كذبوا الله أكبر.
شعيبا كانوا هم الخاسرين
fatawalla anhum عنهم وقال شيكنا.
يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى شيكنا.
على أن وجه وجه.
قوم كافرين wa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi bayan annabi shu'aib alaihi salatu wassalam ya gama waɗannan bayanai da yama mutanensa Allah ya ce sai waɗannan manyan mutane alladhina kafaru wadda suka kafirce min qaumihi daga cikin mutanensa suka ce la in taba'atum shu'aiban wallahi in kuka bi shu'aib ba haka ake yi ba to su ne manyan in wata hula ce in gwamna ya sa to sai su yi ta sawa haka ne idan riga ce yake sakawa in ya saka sai su yi ta sawa to tun da su ne manya waɗannan mabiya ne to suka ce musu la'ini taba'atun shu'aiban in har kuka bi shu'aibu innakum idan lakasirun wallahi kun yi asara mun karanta a baya yadda suke tsare hanya suna musu barazana yadda suke tsare hanya suna musu barazana to mabiya ne dama kafa biyu suke da shi su ne masu fushi masu fushi irin fushi na zalunci irin waɗannan mala'u suna daga cikin wadda suka taimaka suka kai fir'auna suka bari eh eh Allahu akbar malam wallahi kai ta godiya ma Allah akan ni'imar musulunci eh kai ta godiya ma Allah akan ni'imar musulunci wata rana annabi Musa yana harkar da'awarsa zamu zo yana nan gaba kadan insha Allah suka zo suka samu fir'auna suka ce mishi Allah boye yanzu Musa haka zaka zo da ido kana kallon sa wallahi suka ce zaka zaka zo da ido yayi abin da ya ga dama وقال الملأ من قوم فرعون وقال إيه؟
الملأ من قوم فرعون أتذر أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم كاهرون وقال الملأ من قوم فرعون Allah ce manyan mutanen da suke tare da Fir'auna yana daga cikin abin da Hamana ya goge a kai yanzu ya cuna ma gwamnati suka samu Fir'auna suka ce mishi yalla boye atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi yanzu haka za ka zura ido wa Musa da mutanensa su ci karensu ba babbaka a Misira? Liyufsu dofin ardi su yi ɓarnansu su zagi wadda suke so, kasan shi ma wa'azi a wajen su zagi ne. Liyufsu dofin ardi, wa ya zaraka wa alihatak ba ruwansa da kai, ba ruwansa da abin bautarka duk abin da ke ala ba ruwansa da kai. ƙala sai ya ce musu sanukattilu abna'ahu ya ce to za mu karkashe 'ya'yansu maza wa nasta hayi nisa'ahu mu bar musu 'ya'yansu mata da rai saboda su dinga mana hidima wa inna fawqahum qahirun mun fi su ƙarfi ta ko ta ina ya zugu ko bai zugu ba to mala'u kenan shi yasa duk lokacin da Allah ya baka dama makusanta makusanta ka nemi wadda ka san suna da gaskiya da amana ko baka ra'ayi ɗaya da su ka samu wadda ka san na da jara'ar zai gaya ma gaskiya eh ko aboki ne ko aboki ne man sabi ko aboki ne kaga in ka kawo mishi a sabaninka da matarka a a kaza kaza yace a dama ai ai kai ka jawo kanka kaza kaza kaza kaza kaza wato duk ta inda ka karkata ta nan zai karkata to kai taka tsantsan da shi amma idan ka zo ka gaya mishi a matsayinsa na aboki ko amini gashi kaza kaza kaza zai ce ma ka ji tsoron Allah wannan matan kan tana kokari ko ba komai ka dube yadda take kula maka da 'ya'yanka matar da za ta zauna ta karanta maka da 'ya'yanka ta yi kaza ta yi kaza to wannan aboki ne karkai da duk abin da ka ɗebo kawai zai bi ka ya tafi da kai a eh mace a aini tun da na shigo na ganta a dama na san ba ka zauna lafiya to Allah ya samu dace la'initta ba'atun shu'aiban suka ce har idan kuka bi shu'aibu innakum idan lakasirun kun yi asara Allah ce fa akadat humur rajifatu fa asbahu fi darihim jasmin Allah ce sai girgizan kasa Allah ce sai ta kama su sai ga su a gurfani a marmace a cikin gidajensu malam shankiri ya ce nau'in azaba uku Allah ya haɗa wa mutanen annabi shu'aibu aka darkake su da shi a nan fa aka humur rajifatu a rajfa shine girgizan ƙasa a suratu hud ya ce wa aka zatin lazina zalamu saiha asaiha shine tsawa a suratul shu'ara yace fa akadhahum azabu yawmi zilla zilla girgije girgije kamar hadiri ne ya taso na wuta narkakke sai aka yo da shi kansu sai aka jarabce su da zafi mai tsanani so da suka daga ido suka ga girgije yayi inuwa to duk sai suka yi ta sulalewa suna tafiya ƙarƙashin wannan girgijen saboda su samu wannan sauƙin sai wajen ya ɗauki wannan ragagagaɗin sai tsawa ta biyu sai aka musu ruwan wannan wutan Allah ce fa asbahu fi darihim jafimin sai ga su gurfane matattu a cikin gidajensu allazina kadzabu shu'aiban Allah yace lallai waɗanda suka ƙaryata annabi shu'aibu ka allam ya ganau fiha kamar basu zauna ba kamar basu rayu a cikin gidajensu su ma an yi duk wannan walwalan an yi an kai an kawo an je kasuwa duk abin da za a yi su ma an yi Allah ce to amma kamar ba a yi ba allazina kadzabu shu'aiban kanu humul khasirin Allah ce waɗanda suka ƙaryata annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam Allah ce su ne suka yi asara Allah ya ce fatawalla anhu bayan an halakar da mutanensa duka ga sunan gawarwaki sai ya juya baya wakala ya ce ya kaumi ya ku mutane na suna marmace ya ku mutane na laƙadi ablaktukum risalati rabbi yace na isar muku da sakonnin ubangiji na wa nasatu lakum na muku nasiha fa kaifa asa ala qaumin kafirin yace to dan me zan yi bikin ciki akan mutane kafirai wanda su kafirce mu ubangiji yace duk wannan abin da ya faru da ku din abin da dama muke ga yam abin da nake ga muku ke bayan duka an kashe su iya waɗanda suka yi imani tare da shi da aka tsirata to shi ne su ma gawarwakin ya yi musu waɗannan kalmomi ya ce na isar muku da sabon ubangiji na yi muku nasiha amma kun ki karɓar nasiya lokacin da aka yakin badar lokacin da aka yakin badar haka annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan manyan kafirai da aka yi ta zuba su a rijiyar duk wanda aka ɗauko annabi sai ce mu mun samu abin da Allah ya alkawarta mana ya tabbata kuma da kuka kafirce mishi kun samu abin da ya alkawarta mu sai na umar ya ce rasulullah kana magana da su gawar waki annabi ya ce a bari umar baka fi su jin abin da nake faɗa ba shi kenan faɗa da musulunci kun ci riba wato abin da yake faruwa yana da kyau kowane musulmi ya kwanda sanin haka kaga addini kaga addini wasa-wasa karka sa wasa a addini wato shi Allah da gaske ke maganan addini da gaske yake maganan addini tunda akan addini zai iya sa mutum a wuta har abada akwai wasa a ciki akan addini zai iya sa mutum a aljanna har abada akwai wasa a ciki akan addini yace za a yi tsayuwan alkiyama akwai wasa a ciki to ka zauna ka yi lissafi wannan addini shekara 23 aka yi ana saukar da shi a shar'anta wannan a shar'anta wannan a yi waɗannan dokokin a yi waɗannan dokokin a shekara ashirin da uku a shekara ashirin da ukun nan Allah kaɗai ya san iya jini da aka zubar na musulmi a wajen tabbatar da wannan abu yawwa ka kalli abin ta haka akan tabbatar da wannan addinin su sayidina hamza suka tafi su wane suka tafi su wane suka tafi su wane suka tafi duk akan tabbatar da wannan shari'a akan wannan tabbatar da shari'an aka yi hijira aka tashi daga makka zuwa madina an fidda su ukuriju min diyarihim bi gairi haƙƙin lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim an fidda su a gidajensu an fidda su a dukiyarsu an musu koran walakanci duka saboda tabbatar da wannan addini akwai wasa yanzu a cikin abu kai yanzu a zo maka da addinin ka saka wasa a ciki ai ba naka bane yau ka kalli irin rayukan da aka rasa wajen kare addinin ka dubi wajen kare addinin da tabbatar da addinin wadda suka rasa gidajensu wadda suka rasa dukiyansu har annabin an mishi rauni wajen kare addinin kai ka zo ka saka wasa a ciki kai ka zo ka saka wasa a ciki a ce ki tashi ki yi sallah ki ce bari tukunna ki yi talge a ce ka tashi ka yi sallah ka ce bari ka hada wannan tayan tukunna a ce ka yi tauhidi ka ce a tsanani ne ko wani abu to shi yasa kana wasa da addini Allah zai wuce da kai innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazal Allah ce ba wasa a cikin alqur'ani ba wasa a cikin addini saboda ka duk abun da aka ce addini ne to ka tsaya a wannan matsayi duk inda kake ganin za ka yi sake a rayuwarka wannan kai ta ragewa amma wallahi ban da addini to shi yasa duk wanda suka taba addinin Allah bai ragar musu ba to ba zai yi kai yau a ragar maka ba inda kuma ana ragarwa cikin abin da muka karanta da an ragar ma waɗansu da yawa Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya muku albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik